Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Sifari sha daidai. Amma ya sahuni wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له wannan fasalin yana magana ne cikin maruwi anis salafi abinda aka rawaito daga salaf wal'a'in mace da shugabanni in ya ce salaf abinda ake nufi shine a sahabatu wa tabi'una in aka ce al'a'imma su ne atba'u tabi'i tabi'ina abinda i ƙasa amma daga sahabbai tabi'una tabi'u tabi'ina su ne salaf daga tabi'u tabi'ina almajiransu su kuma abinda ya ƙasa su ne a'imma to abinda aka rawaito min mahabbatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam na soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa shauqihim lahu da kuma begensu gare shi alayhi salatu wassalam illa kafin mu shiga ajiya maganar da muka yi akan sawabu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam to dai har muka gama ba inda aka ce in ka so annabi sun Allah zai baka lada kaza kuma gashi sai aka yi ladan sansa to me ake nufi abinda ake nufi shine mai ibn al-muhibi da ya gama takamisi sai ce ta kammala takamisi wa kad hana sabuhu wa ja'izati yawmal qiyamati qurbuhu shine karshen abin da dan adam yake samu kusaci da annabi alaihi salam shine ladan da yafi kowanne shi sa bai fadi ko sai da an gama annabi alaihi salam ce almar'u ma aman ahabba shine alherin da ake so ba abin da zaka samu da yafi wannan shi yasa ake cewa jauharatul kamali tana cikin salati mai nauyi so da duk da igama bai roƙi komai ba sai ce salatan tu'arrifuna biha iyahu wanda yake gogagge ya san Allah shi ke son dangantuwa da annabi alaihi to shine ya sawabu mahabbatihi sallallahu ya fi komai da sai abu na biyu da je ban yi ƙarin bayani a kai ba da annabi alaihissalamu ya rike hannun sayyidina al-hassanu da sayyidina al-hussein da kuma sayyidina ali da sayyidatuna fadima radiyallahu anhum yace man ahabbani wa ahabba hazaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawmal qiyama to banda wannan akwai karatu hawa uku na daya annabi alaihi ya koya wa duniya yanda ake son 'ya'ya mata saboda nana khadija radiyallahu tana ta haihuwar masa 'ya'ya mata duk hankali ya tashi ana ta son haihuwarta ta ƙarshe ta haihu ɗa namiji to lokacin da aka yi abin ɗakin ka'aba ɗin nan za a yi rigima wajen sake ginin to annabi da sai zo ya warware matsalar ya dawo gida sai aka tara an haifi na fadima radiyallahu anha nana khadija radiyallahu sai ta ga mace ta haifa to amma tana ganinta sai ta ga da ita da annabi alaihi kama an tsaga kara sai ta ce ba ni da takaici tun da na haifo mai kama da shi na gama cire ba annabi alaihissalamu a wannan lokacin ya zo al'ummar duniya ba ta son 'ya'ya mata to shi an haifan masa na na zainab radiyallahu anha an haifan masa na na ummu kulsum radiyallahu anha an haifar masa na na ruqayya radiyallahu anha alayhi salatu wassalam to kuma sai aka haifi na na fadima radiyallahu to sai ya ja ta a jika alisa dai nuna wa duniya ya mace girmama ta ake karbar kyautar Allah ake hannu biyu daga ranar ilamul kiyamati kada wanda ya kuskura ya raina ya mace ko ya dauke ta ba bakin komai ba ya dinga ganin girmanta yana jin nauyinta ya kuma ja ta a jika katta ji a ranta ita ba ta kai sauran 'ya'yansa ba wannan shine karatu da annaba sai mai shi sa dinga daga ta ya ja ta a jika yi mata wannan yi mata wannan saboda ya koya wa duniya a fita daga kaikayin jahiliya na kin 'ya'ya mata sannan jikoki na 'ya mace su ma mutane ba su fiye daukan su da kima ba to shi ma dan a nuna wa duniya jikon ya'ya mace su ma jikoki ne a jasa a jika sannan sarakuta tana da muhimmanci idan yarka ta aure mutum to wannan ya zama na masoyi za a ja shi a jika za a girmama shi to wannan shine abin da ban yi karin bayani ba a jiya kaga daya ya'ya mata girmama su na biyu jikoki na 'ya'ya mace girmama su ake na uku sirikai da suka aure 'yar mutum girmama su ake yi ana jansa a jika ana nuna kimarsu shi ne
حدثنا القاضي شهيد حدثنا الخزري حدثنا الرازي حدثنا الجليدي حدثنا سفيان حدثنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سحيم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي حبا ناس يكونوا بعدي يود أحدهم لا أرى لو رآني بأهله وماله.
حدثنا القاضي الشهيد alƙadar shahidi ya zantar da mu haddasanar uziriyu uziri ya zantar da mu haddasanar raziyu razi ya zantar da mu amma na kalmar razi din nisuba ce ta garin rayu rayu sunan garin to shine nisubar da take ta saba kiyasi a larabci so da in ka ce rayu shi ma an ka ambace shi da wannan to ba za ka iya bambance tsakanin sunan garin da kuma wanda yake dan garin ba to a ka'idar larabci sai aka kara wato zaira da akan sunan asalin kalmar babu zaira to ma da an sa ta a ciki to ana nufin dan garin kamar ka ce kanawi mutumin kano to ga mutumin rayu amma sai a sa masa zaira shine razi haddasana jaludi jaludi ya zantar da mu haddasana ibn sufyan ko ibn sufyan ya zantar da mu haddasana muslimun wannan shine sahibul kitab sahih al imam muslim wanda yake abokin tagwaitakan bukhari shine wannan shi ya zantar da mu shi kuma yace haddasana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddasana yaqub ibn abdurrahman yaqub dan abdurrahman ya zantar da mu an suhailin shi kuma karɓo daga suhailu an abihi shi kuma sahil ya karbo daga mahaifinsa shine salihu samman wanda aka fi sani da zakawano shine wannan shi kuma ya karbo ne an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzala mai tsira da amincin allah ya ce min ashaddi ummati li hubban mafi tsananin al'umma ta soyayya gare ni na son ya kuno na ba'adi mutane za su zama za su kasance a bayana ba su taba gani na ba ba shi zamani da ni ba amma ya waddu ahaduhum laura ani bi ahlihi wa malihi kowane ɗansa zai so da zai ganni ya bada dukiyarsa kaf ya bada iyalinsa kaf akan a bashi dama ya gani zai yi Allah ya samu na ci ya samu na ci ya samu na ci
فالنسبه عن ابي ذر amma an ce wannan kalmar da min ashaddi ummati li hubban ta fi mubalaga maimakon ya tabbace a habbun nasi in yi haka shi na ma min ashaddi ya zo da siga irin wacce take ta ta tafudili da ta ta'ajjub wanda in ta zo fi'ilin sulasi mutasarrufi sannan mabanni lil ma'alumi musbat gairu manfi da irin wa'annan siffofi guda takwas ake so sai a zo da sigatu tafdil ko kuma a zo da sigatu ta'ajjub amma da an sami sabani wani abu izo da aha kamar lahani ko wani abu na zuci to wannan ko kuma ya wuce wato harafi uku to an ana so a yi tafudili ko kuma a yi wato ta'ajjub to sai kuma a koma wata sigar sai amfani da ashaddu kaga kuhuru kafirci illa ce a cikin zuciya munafunci illa ce a cikin zuciya to in an tashi za a ce wanda ifi kafirci ba za a ce a kafaru ba wanda ya fi munafunci ba za a ce wato an faƙo ba wanda ifi so ba za ka ce a habbu ba sai dai kai amfani da wato ashaddu al'arabu sai la ce ashaddu kufran wani faƙan wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallah to shine wannan su annabi alaihi ce ashaddu ummati li hubban da wannan sigar izo ashaddu ummati li hubban hubban din shine tamizi na wannan wato mubalaga ce da kaunar ta kai mutuka annabi alaihi ce su ne wanda za su zo a bayansa ba saba ganin sa ba za su yi burin da za a ba su dama su ba da dukiyarsu kaf su ba da iyalinsu a ba su dama su taɓa ganin annabi alaihi za su so Allah ya samu na ciki
ومثله عن ابي ذر فتقدم حديث عمر رضي الله عنه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لانت احب الي من نفسي
yawa sai ce wa misluhu an abi zarin radiyallahu anhu an zo da kwatankwacinsa daga abu zar allah kare da a gare shi shi ma ya zo da hadisi kwatankwacin wannan da annabi alaihi yake faɗa annabi alaihi yanda muke son mu haɗu da shi shi kuma ya fi haka son ya haɗu da mu shi yasa da ya shiga bagi'ul garkade makabartan madina ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina ina insha allahu bikum lahiquna wajittu anni laura aitu ikhwani sai sabbai suka ce rasulullahi alasna ikhwanaka mu ba yan uwanka bane sai ce bal antum ashabi ko sahabbaina ne yan uwana su ne wanda za su zo a bayana ba su taba gani na ba su ba da gaskiya da ne su yi ta shauki sai suka ce to ta ya zaka ka gane shi a kiyama sai ce mutum ne ya saka dokinsa mai fari biyar goshinsa fari kuma yana da taurami guda hudu ya sa cikin baƙaƙen dawaki zai wahala gane nasa suka ce a aice to haka al'umma ta za ta zo filin alkiyama saboda hasken alola fuska da hannun dama da hagu da kafar dama da hagu to haka yake ta burin ganin mu ya ce wa ditto anni laura aitu ikhwani to nan ma sake faɗan mafi tsananin soyayya gare shi mutane ba su gan shi ba kuma suke son da duk abin suka mallaka na iyali dukiya za su bayar a basu dama za su shi yasa za ka ga mutanenmu nan kasar kafin dafi ya shigo kowa kokari ike allah ya ba shi dama ya je madina kowa abin da yake buri kenan dafi da ya shigo sai aka ce wai ba sai an je ba ko mutane wai suka yadda da wannan kalmar cewa mutum ba sai je madina ba ya je kasar ya gama ya juyo sai tafiyarsa ko a ransa baya jin komai da don mutanenmu nan allah ji kansa alhaji adamu a guru do a kafa suka tafi daga maka zuwa madina kwana goma sha biyu ake a hanya a kwana a tashi a kwana a tashi ana munna ana shauƙi ba mai jin gajiya har a samu a shiga wannan gari mai tarin albarka Allah ya mana mawafaka takunkumin da musulmi suka samu kansa a ciki Allah ya ɗauke mana shi ya yafe mana ya kuma ba mu damar halartar wayannan gurare masu alfarma sai ce wa taƙaddama hadisu umara radiyallahu anhu hadisin sai na umar radiyallahu shi ma ya gabata alaga an faɗe shi a can fasalan da suka wuce da kuma faɗarsa ga annabi alaihi salamu la'anta ahabbu ilayya min nafsi na rantse ka fi soyewa gare ni fiye da raina da can ya ce da annabi alaihissalamu ka fi soyuwa gare ni fiye da dukiyata da iyalina da iyayena sai annabi alaihissalamu ya ce ai ba wanda zai zama mumini sai ya so ni fiye da kansa to sai ce rasula ai ban san haka ba la'anta anta la'ana a habbu ilayya min nafsi allati baina jambaya a yanzu na fi son ka fiye da raina to sai ce al'ana ya umaru to yanzu imanin ka ya cika saboda shi san annabi alisu shine cikar imani in babu wannan to dan adam imanin sa bai cika ba shi ba so ne na ɗabi'a ba so ne na ikhtiyari dole sai ka fifita shi akan duk wani abu wanda a al'ada da ɗabi'ar mahaluki haka ike so sai ka ɗauna sa ka ɗora akan wannan to sannan imani yake tabbata sannan ma ta kaddama an sahabati fi misli da abin da ya gabata ga sahabbai na kwatankwacin wannan hadisin
وعن عبد بن حاسم رضي الله عنه ما كان عبد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga amr dan as radiyallahu anhu yace ma kana ahadun babu wani mutum daya babu abu daya ahabba ilai ilayya mafi soyewa a guri na min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fiye da manzon Allah sallama shi na fi so fiye da kowa shi yasa ce saboda kama baya iya daga kai ya kalle shi sosai baya iya saboda ganin girmansa da ka san su ne suka yi wannan abin da aka yi a uhudu kafin a musulunta shi yasa annaba sai ya nuna hakuri ya san babu ta inda za a riski Allah sai ta hanyarsa to duk wanda ya zo da wani abu sai ya hakuri saboda shine gada shine tsani shi yasa mai shi nake cewa kan waqi'in najahu min sharakin rada fasara waliyan ba da an kana fil'ida wanda ya fada cikin koma taɓata bisa inda yake ba sai ya haƙuri ya bi shi a hankali sai ya tsamo shi sai mai zama cikin manyan masoya to haka amur bin al'asi ya zama
وعن أبدتة بنت خالد بن عبدان قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يهم قلبي آل شوقي إليهم فأجل ربي قلبي إليك حتى يبلغ اليوم.
أنا أبدت ko an abdata binti khalid bin ma'adana kar wani hadisin daga abdatu dan khalid dan ma'adan qalat tace ma kana khalidun radiyallahu anhu wato khalid ibn al-walid kenan shi ma yana cin da suka yi rana suka taka rawa ba karama ba a uhudu shi ma aka yi haƙuri sai ga shi inda ya dawo fasara waliyan ba da an kana fil'ida ta ce khalid bai kasance bai a wuyi ila firashin inda ya je kan shimfiɗarsa da daddare illa wa huwa ya zukuru min shauƙihi ila rasulillahi sallallahu sai ya zama yana ta faɗar begensa ga annabi alaihi salam shi shauku akwai kuma ishtiyaku suna da bambanci shauku shine injizabul qalbi ila al mahabubi inda alfirak ko filfirak zuciya ta jawo ta karkata gurin masoyi lokacin da baya nan saboda ita soyayya wanda ake so yana gurin ko baya nan tana nan a zuci to baya nan din zuciya ta dinga yunkuri tana ta hankoran haduwa da shi shine shauku ishtiyaqu kuma ga kaga shi kuma ta ci gaba da haɓaɓɓaka so take soyayya ta ci gaba da karuwa ko kuma ta dawwama kar ta guce to wani shine ishtiyaq to shi sana yake sha shauqihim a lokacin da annabi alaihi shi da ishtiyaq suke da shi lokacin da ya bar duniya kuma shauqu ne suke ta yi to yana tana shauƙin sa ga annabi alaihi so da baya nan wa ila ashabihi da kuma sahabban annabi alaihi minar muhajirin wal ansar daga masu hijira da ansarawa shi Khalid radiyallahu anhu yana ta begen su yusammihim yana ta ambatan sunayensu waye kulu yana ca hum asali wa fasali yana ca ni ba ni da wata nasaba dangantuwa ta ga mahaifina da mahaifiyata da kakannina ba ni ba wannan waɗannan annaba da sun sabai su ne asali na su ne fasali na ya ce su ne sai ce wa ilaihim ya hinnu kalbi gare su kuma zuciyata take tashi tana hankoro tana yunkuri ina za ta haɗu da su tsala shauƙi ilaihim bege na ya daɗe ya daɗe ina ta begen su fa'ajil rabbi qabdi ilaika Allah na roƙe ka gaggauta karɓar raina hatta ya galiba hunnaumu kullum haka zai sai bacci a ɗauke shi yana ta kuka yana ce Allah ka karɓi raina Allah ka karɓi raina da in je in haɗu da su
وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق باسلام ابي طالب كان اقر لاهله من اسلامه يعني اباه اباه وهافته
وذلك ان الاسلام ابي طالب كان اقر لعينك أيوة warwaye an abi bakarin radiyallahu anhu an rawaito daga sina bakar siddiq allah kare da a gare shi annahu kala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa annabi alaihi salam ya nuna yadda soyayya take sai ce wallazi ba a saka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la islamu abi dalibin kana aqarra la'ini min islamihi musirantar abu ɗalib bafanka shine mafi sanyin ido na fiye da musuluncinsa yana nufin mahaifina abu kuhafa na fi son abu ɗalib i musulunta fiye da yadda nake son wanda haife ne musulunta saboda me ya ce wa zalika anna islamu abi ɗalibin kana a ƙarra la'ainika musuluntar abu ɗalib ya fi samar da wato sanyin idanunka fiye da wancan da ka abin da ka fi so shi na fi so
ونحوه عن عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. مم.
لأن ذلك أحب إلي ila rasulullah sallallahu alaihi رسول الله صلى الله عليه ya to kwatankwacin wannan hadisi na sana abubakar radiyallahu anhu shi ma an karbo daga sina umar radiyallahu anhu qala lil abbas ya ga sina al abbas radiyallahu anhu shi kuma abin da ya faru lokacin fatahu makka ne da aka zo aka kewaye garin makka aka sa kwamandojin yaƙi goma sha biyu aka kewaye gari ana shirin yin gari ya waye za a shiga sai sinal abbas da janar ya hau kan alfadarar annaba alaihissalam yana dan zazzagawa kicibus sai suka haɗu da abu, abu sufiyan ya fito gangani ma iga mai ake ciki yana haɗuwa da shi sai ce to na gamu da kai in kana son kanka da arziki zo mu tafi sai ce da shi su tafi wurin annabi alaihissalam tunda yanzu ya kusa in aka kama shi ya zama ribatacci sai ce to shi ya sai nal abbas radiyallahu yana kan alfadara annabi alaihi salam sai ce da abu abu sufyan hau ba sai abu sufyan ya hau ba shi na umar yana zaga ba sai ya ce ba nake gani can akan taguwar akan alfadara annabi akan kamar abu sufyan sai ku ya ganshi yace mukihin Allah shine akan alfadaran manzon Allah sallama sai ce da abbas da'ani adribu unka ba ni in sare wuyansa sai ce a sai abbas ya zabure alfadara a guji sai na umar yana bi suka isa gaban annarsa a guji gaba daya to sai aka ba sai ya ce ya ba wa abu sufiyani amana shi sai na abbas to sai sai na umar ya zo caki a bashi dama ya share wayansa to shine sai ya sai sai na abbas sai ransa ya dan baci sai ya nuna masa dan me za ka yi haka ka zo kana cewa za ka kashe shi inda mahaifinka ne za ka yi masa haka to sai sai na umar ya ce da shi an tusilima kai kanka abu abun nan abbas ka musulunta a habbu ilayya min an yusulimar haddau na fi son musuluncinka akan na mahaifina ai kai ba abun wasa wani a gurina saboda dangantaka taka da annabi alaihissalam na fi son musuluntarka da ta mahaifina li'anna zalika ahabba ila rasulullahi sallama domin musuluntarka ta fi soyuwa ga annabi sun akan ta mahaifina to su akan haka suka tafi
وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها زوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبنا قالت أريئه حتى أنظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعد بعدك جلل jalal ana ana ibnu ishaq an karbo daga ibnu ishaq shine anna imra'atan min al-ansari wata mace daga mutanen madina kutila abuha an kashe mahaifinta wa akhuha an kashe dan uwanta wa zawjuha an kashe mijinta to mana an musu shahada yawma uhudin a ranar da aka yi uhudu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama an yi abubuwa masu yawa wanda ta kai annabi alaihi sai da ya ware shi kadai da ya ga sabansa suna ta zuwa ƙasa sai ya fita daga cikinsu don a rabu da su dama shi ake nema a bi shi don ya kubutar da su sai ya fita kafirai suka yi ca a kansa alaihi salam sai wa'anda suka gani suka biyo shi suna yana janyewa ana kaucewa yana fita daga cikinsu don a daina musu wannan shahada da suke ta mutuwa har ije ya haɗu da jikin dutsen uhudu din shine ya jingina da shi alaihi salam sai alha anan suka tsaya aka dinka ɗauki ba daɗi a wannan to an yi wa mutane da dama shahada sun kai su saba'in a nan aka yi wa sai na hamza radiyallahu anhu shahada kuma aka yi masa musula to duk annaba sami ya ga wannan wanda ya ce ba dan kada ya zama sunna ba da biyo sai na hamza kabari ba haka zai bashi in tsaye su ci namansa domin gobe alkiyama ya tashi a cikin wato cikin tsuntsaye don fushin allah ifi yawa shama saboda kai ya zama sunna da kuma yar uwarsa safiyatu binta abdul muttalibi kada ta gani ba ta ji daɗi ba ce shi sa ba zan haka ba to wannan ya damu annabi alaihi salam kuma ya ji ana ta kuka a madina kowa sun mutu ana ta koke-koke wane ya mutu wane ya mutu sai ce lakin na hamza talaba wakiyala sai hamza ba mai kuka saboda shi saboda ba ɗan garin ba ne shi sai sa'adu ɗan ubada taratillahu anhu ya ce daga yanzu kada wanda ya ƙara kuka a kan mamacinsa sai a kan hamza shi kadai saboda ta yi annaba alaihi salamu sai ce daga yau kuma allah ya hana kukan mutuwa shi kenan an ba gaba to da aka yi wannan shi da aka taho annaba shi shuru an wahala kabarin ma ba a yi wa kowa ɗaya ɗaya ba sai da aka haɗa mutum biyar shida bakwai sai a musu ɗaya sau da an gaji to da aka taho sai ta zo bakin hanya ta datse ita wannan matar daga banu dinar take sai ta tsaya ta ce a labarin yaƙi saka ce kutila aboki an yi wa mahaifinki shahada wa kutila akhuki an yi wa dan uwanki shahada hukutila zaujiki an yi wa mijinki shahada shi ta ce ba nan nake tambaya ba ni tambaya nake ya manzon Allah salama yake sai suka ce khairan huwa bihamdillahi kama tuhibbina a godiyar Allah kamar yadda kike so yake sai ta ce arinihi a nuna min sai na gan shi hatta an zura ilaihi sai na gan shi da idona falan mara atu da ta ga annabi alaihi sai ta ce kullum musibatin ba a daka jalalun dukkan wata musifa in dai kai ka tsira ba a bakin komai take ba aka ce a lokacin sai da annabi alaihi murmushi kogiyarsa ta fito wannan damuwa ta sai ta sauka saboda ya ga irin yadda ya kamata a yi masa shi aka yi masa ta so shi sosai ta ɗauki kowace musifa ba a bakin komai mudda tun da shi ya riga ya tsira sai na abubakar da jihar wannan abin da matar ta yi sai da ine mai ya a banu dinar ya aura saboda ya fahimci jininsu na ƙauna annabi alaihi salamu ne a madina wurin da ya kai sunansa masjidil mugaisila ko a ce banu dinar sai na abubakar nan ya dinga zuwa ya aura kuma ya koma can in ya zo ranar kwanan ta canza shi wata ran ya rashin lafiya sai an dawa sai je duba shi sai ya sallah har masallacin duk ga su sun je su gurin sai ga shi a masallacin annabi ya sallah a gurin yanzu shine ake kinsa masjidil mugaisila ko kuma wace ji bani dinar saboda san su da annabi alaihi salatu abubakar ya aure ya a cikin su saboda ya auri irin jinin da suke da kaunar annabi alaihi salam
wasu ila aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu kaifa kana hukum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala kana wallahi habba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-bari ala al-sama'i ranar zamani an tambayi sai na ali radiyallahu anhu kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya san ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kala sai ce kana wallahi ahabbu ilaina na rantse da Allah ya kasance ya fi soyuwa gare mu min anwalina daga dukiyarmu wa auladina da 'ya'yanmu wa aba'ina da iyayenmu maza wa ummahatina da iyayenmu mata wa min al-ma'il baridi ala zama'i da kuma ruwa mai sanyi ga mai jin kishirwa yadda mai jin kishirwa ke san ruwan sanyi to yadda muke san annabi alisun ya fi haka
an zai da bin aslama tare da umaru radiyallahu anhu lailatan ya harusun nasa fara'a misbahan fi baitin wa idan azuzun tana kusu tamfushi sofa kusu sofa wata kulu على محمد صلاة الأبرار صلى عليه طيبون الأخيار وإن كنت قواما بكى بالأسهار يا ليت شئري والمنايا أدوار هل تجمعني وحبيبي الدار سنا عمر an karɓo daga zai da ɗan asalama ya ce kharaja umaru radiyallahu anhu lailatan ya harusun nasa shina umar lokaci na khalifa ya fita da daddare yana yin asas shine patrol yana sintiri yana zaga gari ya game yake ciki fara amis bahan fi baitin sai ya hanko fitila a wani gida fa'iza a juzun tamfushi sofan sai ya ga wata tsohuwa tana kada zare wato gashi irin na dabba wanda ake kada shi in an tattara shi an zuba a kwarya a sa sille ko wani abu mai karfi ana bugawa har ya haɗe zama sun tuntun haka wanda ana so a kada zare sai a yi to wannan take yi da daddaren cikin dare wata kulu tana ce ala muhammadin salatul abrar salatin kubutattun mutane ya tabbata ga annaban mu da sallama salla alaihi tayyibun al akhyar tsarkaka masu tsarkin zuciya masu tsarkin hali masu tsarkin aiki su yi salati gare shi al'akhayaru kuma zababbu rukuntu ƙawama ni na kasance mai yawan sallar dare buka bil ashar mai kuka lokacin asuba shi wannan buka ana cime da shi yana wato makasuri ne buka sai alif din kuma yana iya zama mamududi ya ce buka'u amma an ka sa alhamza sai ka cire ba din sai buka'u asahari amma buka din masdar ne amma abin da yake nufi ismul fa'ili ita ce mai yi saboda nuna cewa kamar wannan kukan ma ta zama ita ce shi kamar yadda an ga ce adilu mai adalci adil shine adalci amma Allah ba a ce da shi adil sai da ce adalu shine adalcin kansa to wannan shine buka ni kuka ce ta lokacin asuba da daddare sallah da asuba kuka na istighfari sai ce ya laita shi iri la ilusulubi na larabce ina ma ko da yake walmanaya adwar mutuwa sababanta suna da yawa ban san ta inda zan mutu ba amma ina ma hal ta jima'uni wa habibi dar ina ma gida zai hada ni da masoyi na annabi azim hada gida ɗaya a lahira to take wannan to sai ce ta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana nufin annabi alaihi salam sai umaru sallallahu alaihi ya biki sai suna umar ya zauna yana kuka a kofar gidan wa fil hikayatu dulun to hikaya tana da tsawo ibn al-mubarak ya zo da ita da tsawonta sai je bubbuga gidan kwan kwan kwan kwan ta ce waye sai ce umar ibn al-khattab ce shi me hada ni da kai ya ce kake tsorata ba laifi kai ba wannan waƙoƙin da kike shine nake roƙonki abu da hal ta jima'uni wa habibi da suke ce hal ta jima'uni wa habibi wa umaru ki sani a ciki kuma ki ce igifir lahu ya gafaru wannan nake so ki mun eh ki ce da umaru kuma ki ce igifir lahu ya gafaru saboda ya ji a motsa masa abin da yake so tana ta yaban annabi tana ta kuka to shine yanda salaful umma da a'imma suka yi wa annabi sau bayan ya tafi tun da ake a duniya ba a taɓa samun al'umma ya ta ga musifa irin ta sahabbai ba saboda haka babu wanda zai samu lada irinsu da musifar rasa masoyi sun zauna da shi a sun ci abinci da shi sun yi sallah a bayansa sun yi bici aikin haji sun yi yaƙi ya yi hudu juma'a ya karantar da su ƙur'ani yau babu shi amma ka suka haƙura ba wanda ya taɓa ganin musifa ya samu ladan rashi irinsu kuma da su muke koyi kuma shi sa duk suka ƙare sana sina bakar da jalama an ce in ya tashi da dare sai ana jin ƙaurin hantarsa saboda kuka yana yi yana da daddare yana kuka ya wace wa shauƙahu ila rasulillah wa shauƙahu ila rasulillah wa shauƙahu ila har sai da irinsu
وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك مساح يا محمد
انتشرت وروي أرويت أن عبد الله بن عمر خدرت رجله ولا دم عمر كفسة سجي irin ta tare jini din nan ka ji ba ka iya motsa ta to a ka'ida a wancan zamanin sun gano duk wanda kafasa ta yi wannan in dai ya ambaci sunan wanda ya fi so ko kifta da ido ba za a wani abin ya fita a ka'ida haka suka samu in kafa ta yi wannan kana faɗa sunan wanda ka fi so to za ta saki take sai aka ce da shi uzkur ahabban nasi ilaika faɗi suna wanda ka fi so ya zula an ka wannan sage wadda tabar jinin zai tafi fasaha sai suka ce ya muhammada fantasharat sai kafa ta miƙe kawai tana ce aka wanda ya fi so kawai sai shiga sai ya faɗi suna annabi alaihissalam nan take shi yasa wurin karatu ne ma munasaba ce lokacin da sha ta ita aka taba hira da shi wanda ya hira da shi da ya gama sai ya ce masa kana iya shirya waka ko shi kaga dama kakan kome sai ce yi sai shi to yanzu na roƙe ka ka yi waƙa ga wanda ka fi so ka fi ganin girma shi ya ɗauki cewa ta zai yi waƙa ga sarkin daura ko wani sarki sai ya shuru buɗe bakinsa sai ce na tsaya ga annabi muhammadu kaga ya ci jarabawa faɗi wanda ka fi so ka kuma yabe shi kawai sai wannan sai ya faɗi haka to kaga allah ne san abin da ke ransa amma sai ya fito fili to kaga da aka ce da shi faɗi wanda ka fi so allah dan umar sai ce wa muhammada sai kafa ta saki
wannan mahaifin bilalu bilalu radiyallahu anhu na da imra'atuhu wa na فقال وربا غدا الكلب أحبا محمد وحبا ya ce walan mahato dira bilalun radiyallahu anhu yayin da bilal ya kai gargara shine ihtizar an tabbatar ba zai tashi ba mutuwa ta zo alamun mala'ikan ɗaukar rai ya zo na da imra'atu sai matarsa ta dinga kira wa hazanahu ko wa harbahu duk kalmar ta zo a hadisin wa harbahu ya ce ina mamaki wayo mun yi asara kamar yadda za a zo a kwace mutum dukiyarsa da duk abin da ya mallaka shine sai a ce wa harbahu to tana faɗar haka in ya tafi daga cikinsu sun yi asara ko kuma wa hazanahu na mamakin bakin cikin da za mu gamu da shi faƙala shi ko sai ce wa ɗarabahu ina munna nake munna nake ce domin me kadan alkal ahibba gobe zan game da masoya na muhammadin wahiz ba annabi muhammad alaihi da sahabbansa ita matar tana kuka shi kuma munna ike ya mutu saboda zai haɗu da annabi alaihi ran nan
وروي أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفته لها فبكت حتى ماتت
warwaya anna imra'atan qalat li aisha radiyallahu anha har waito cewa wata mace ta gaya wa nana aisha radiyallahu anha da ta shigo gidan sai ta ce ikshifi li kabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaye min kabarin annabi sama gani saboda girmama ba a bar kabarin a fili ba sutura aka samu yanki aka rufe shi akwai rubutu a jikinsa watakila in ba mantawa ne ba sai in zo da yanda abin ike rubutattun yanda yankunan suke yanda aka sa aka rufe kabarin akwai rubutu da sunayensa da inda ubangiji ya dinga masa kirari kai ne kaza kai ne kaza ƙur'ani so aka sa da shi aka rufe aka rufe kabarin to sai ta ce da ita za ki iya dan buɗa min in ga hakikanin kabarin to fa kashe fathulaha shi na na aisha radiyar ta ce i zan iya sai ta buɗa sai ta ga gurin ta ce shi ne a nan fa ba kat hata mata ta dinga kuka sai da ta mutu saboda bege ga kabarin ta gani ba ta sake ganin sa ba ta dinga kuka ta gida sai da ta mutu tukunna hatta jakunansa da ababen hawansa a yi mafi yawansu duk haka suka yi bayan ya bar duniya duk gaba daina ci suka yi suka daina sha sai da suka mutu
لما مرج أهل مكة زيد بن bin da sinna من من الحرم.
ليقتلوه كان له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندك عندنا مكانك يدور عنقه وعنك في أهلك فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شقة وإني جالس في أهلي.
fakala abu sufyan فقال أبو سفيان ما أرى- ما رأيت من الناس أحدا منكم
أحدا.
أحدا فهو hubbi ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan sallama walamma aka raja alu makata zaidu bin da sinna yayin da mutanen maka suka fita da zaidu irin da sinna suna ne na mutum suka fi da shi min harami daga haramin maka don ba sa kisa a cikin haramin suma li ya qatuluhu dan su kashe shi qala lahu abu sufyan ibn harbi abu sufyan dan harbi kafin ya musulunta a lokacin sai ce an shaduka allaha ya zaidu na hada ka da girman allah ya zaidu atuhibbu zaka so anna muhammadan al'ana inda na makanaka muhammadu a yanzu ya zama yana wato a matsayinka yana hannunmu yudrabu unquhu ya fan a bakinsa yana kwatanta ta kama a saroyansa wa'annaka fi a halika kai kuma kana cikin halinka a zaune faƙala zaidu sai zaidu ce wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'ana fi makanihi na rantse da allah ba na son annabi muhammad alisun a yanzu yana inda ike ba a nan ba ma allazi huwa fihi gurin da ike tusibuhu shaukatu kaya ta cike shi ba na bukata wai ni jalisun fi ahadi ni kuma ina cikin hali na azar ko kaya ba na so ta safe shi faƙala abu sufiyan sai abu sufiyan ya ce mara aitu minan nasi ahadan a cikin mutane ban taɓa ganin mutum ɗaya ba yuhibbu ahadan da yake son wani ka hubbi a sahabi muhammadin muhammadan kamar yadda sabon annabi alaihi salam suke son annabin wadda alaihi salatu wasu ce taɓa ganin wannan
ابن عباس كانت امرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم رفعها بالله ما خرجت من بكر زوج زوج ولا رفعة بأرض عن أرض وما خرجت إلا حبا لله ورسوله yawwa an ibn abbas radiyallahu anhuma rogala dan abbas Allah ya kare da a gare su yace kanatil mar'atu mace ta kasance kowace iri ce iza a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallama in ta zo gurin annabi alaihi salama hallafa habillahi sai ya rantsar da ita sai ya sa ta taron zema harajat min bugudi zaujin ba ta fito daga garinsu ta gudo madina ba don kin mijinta ba ta son mijinta ta gudo madina don ta kubuta ta auro ni ba mijinta ba wala ragabatan bi ardin ko kuma kyamar wata ƙasa da san wata ƙasa ta canja inda take ta canja sheƙa sai ta rantse ba don haka ta fito ba wa ma kharajar illa hubban lillahi wa rasulihi ba ta fito ba sai dan san Allah da manzo Allah sallama sune wanda ubangiji ya faɗa cikin suratul mumtahanati ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka sai ce ala Allah yushrikna billahi shay'an to aka dinga lissafawa wala yazinina wala ya sirikna wala ya katunna auladahunna wala ya atina bi butanin yautarina hu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya asina ka fi ma'arufin fa bai'ihunna Allah kowace ta zo sai an sa ta taron tsaye ba wani abu da ba ta son mijinta an aura mata shi kawai ta gudu ta zo nan madina ce ta musulunta don ta samu dama auren wancan ya mutu ta auri wani ko kuma ta gaji da zama a inda take kuna so ta samu sabon guri sai ta rantse ba wannan da ya fito da ita san Allah da manzo Allah sama shi ya fito da ita to in an yi haka Allah ce to la tarji'uhunna ila al-kufari ba za mai da su gurin kafirai ba kuma
هو قفا ابن عمر رضي الله عنه ابن زبير alabin zubairi radiyallahu ابن زبير رضي الله عنه ma بعد قتله فاستغفر له وقال كنت والله ما علمت سو سواما kawwa tuhibbullahu wa rasulahu abu kafa ibn umar radiyallahu anhuma wala dan umar ya tsaya a labinin zubair radiyallahu anhuma akan gawar abdullahi dan zubair shi kuma az-zubairi ibn al-awwami radiyallahu anhuma to abdullahi dan umar ya tsaya kan gawarsa ba da katilihi bayan an kashe shi an tsile shi da aka sauke shi je kan gawar fasta gafara lahu ya nema masa gafara wa kala sai ce kuntu wallahi ma alimtu ba abin da na sani kunta wallahi ma alimtu iya sani na na rantse da Allah ka kasance sawaman mai yawan sallah qawwaman mai yawan tsayuwar dare sannan tuhibbu Allah wa rasulahu kuma kana son Allah da manzansa ku ne shaidar da ya masa shi na cikin masu yawan ibada shi sa aka ce yawaita ibada ba bid'a ba ce saboda dan Zubair yana ce wanda za a yi koyi da su yana cikin salaful umma a dakin na na Aisha radiyallahu anha ya rayu shi sa ake kiranta ma umma abdullahi shine ita uswa na to aisha radiyallahu anha a inda annabi alisama yake sallah ranar sai sahabbai suka je da yawa sai suke cewa ina ne gurin da annaba suke sallah sai ta shuru ta ƙi magana sai suka ce shi ke mu bar maganan nan sai suka bari sai da aka fita sai suka jawo ablahi dan zubair suka dinga rarrashinsa a hankali a hankali ina ne ne ina ne sai ce to ba komai dan da kuka ga na je na yi tonan ne to shine je sallah a gurin har yanzu yana nan a rubuce uswa na to aisha to shine wanda aka yi wa annabi alaihi kaho sai ya bashi yace zub da jinin da ya shiga ya haka ya haka sai ya shanye ya ce ina ka zuba ya ce ya rasu ina shanye sai ce za ka yi mukiya haka ce za ka yi mukiya ka san annabi asirin da ke tare da shi to zai mukiya don hasada za ta shiga da yawa a fuska za a yi ta nuna san amma mafi yau zukata ba sa son wani saboda ya fi karfinsu kuma za ka zama jarumi saboda ka in ya ɗau takobi don mutum dubu ɗinsa ta ragawa sai fatattake su kaf sai dai kwa gudu ya bashi baya to lokacin da ruwa yake shafe ka'aba ya je har indararen nan ba a iya zuwa ma abla ibn zubairu sai ya kunzugo ya tsalle ya tsinduma da ninkaya yake dawafin sai ya bakwai ya fita ya sallah shi yasa malamai suka ce dagewa wajen ibada ba bid'a bane tunda su haka suka yi da wannan ruwan haka da ninkaya yake dawafi bakwai ya fita je yi sallah to shi ce sawwaman qawwama tuhibbullaha wa rasulahu kana san Allah da manzansa kuma Allah ya ce mu ke mu zauna san Allah da manzansa to wannan shine karshen wannan wannan din to ya zama kalubale a gaban mu kuma yau ina dai ta gaya mana a yau don mafi yawanmu raddal bushira ne raddal bushira ya juyar da albushir ɗin da na yi masa wanda annaba alsai gaya wa balaraban kawai izo ya ce da shi albushirinka sai ya ce da annaba sai ba wani albushir a ba shi taguwa ya dinga hawa yana zaga gari a ba shi akwai ya dinga tatsan nono ina sha yana jin daɗi sai da aka yi so uku sai annabi aljiwa cikin sabai ce radda albushira ya ji yadda albushir na masa bai karba ba abun duniya ya fi masa ya fi ganin sa to yau a cikin wannan muki yau aure aiki da certificate ya fi aure a wajen maza da mata da 'yan matan da iyayensu wancan auren ku shine bushira abinda anu an zaɓa shi ake bukata to ba mai bukatar sayo wancan dan canjin da za a dinga samu tana da certificate tana da dan kuɗi a hannu shi aka fi bukata yau ba mu tarbiyyanci 'ya'yanmu a kan san allah da manzan allah salon waka ce yau da wata 'ya ga jinin ma'aiki ki aura sai ta ce ba ta so kuma iyayen su kyale ta ai mun shiga uku yau ina tabbatar mana a haka muke kuma laifinmu ne ba mu nuna muna son Allah da manzana san ba kuma nuna 'ya'yanmu ba amma da har sarauta ake ɗauko mutum daga wani gari a bashi a shigar da shi fadar sarki saboda sharabtarsa domin a samu dama a aure 'ya'yansa mata a samu dama 'ya'ya mata a aura 'ya'yansa maza don a yi sarauta da annabi sama yau a garin da ake haka ne aka da irin wannan sai mu sake duba dangantakanmu mu duba irin yadda wa'annan suka yi wa annaba sai mu auna kanmu a yau shin da gaske muke yi ne koko da awar baki muke yi ba zama kullum yadda iwa salam bila ila wale la tuɗi ulahu bi zaka shine in Allah ya kai mu gobe kuma za mu zo inda zai zama gidigat shine inda za a gane meye alamar san annabi alaihi salam wanda duk ya auna ya ga baya cikin wanda ya san mudda'i ne kawai eh Allah ya kiyaye mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam